الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wadda ya kawo rayuwarmu yau wuni na goma sha hudu cikin watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga a goma ko? goma kai na ce ayi ya ce sha hudu sai da ji abin bawai e goma ga watan jima'a da thani hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da goma sha uku ne ko sha hudu ga watan goma ko miladiya ta 2024 yau ma ga cikin ikon Allah da yadda a gare shi za mu ɗora karatunmu da muke a cikin wannan littafi mai albarka na al'adabul mufrad wadda littafin da imamul bukari ya wallafa shi kuma muna karatu a cikin babi da malam ya kulla ko kuma za mu tashi da karatunmu a babi na 154 shi ne wanda imamul bukari ya ce babun man asna ala sahibihi in amin bihi wato imam bukari ya kulla wannan babi ya gwada mana cewa akwai mutane da ake yabansu saboda an amintu da su kuma an san cewa ko an yabe su yaban ba zai canja su ba duk irin yaban da ka musu wannan yabon ba zai cutar da su ba ballantana ya canja su da haka irin wa'annan mutane don kayabe su babu komi shi sa ya kulla wannan babu ya ce man asna ala sahibi babi da zai batu akan wadda ya yabo a bisa abokinsa in kana aminan bihi idan ya amintu da shi cewa mai amincin da yake da shi yana ga ko da an yabe shi to yaban ba zai tasiri a kansa ba wajen lalata masa aiki ko wajen halakar da shi domin dama abin da ya sa aka yabo karkebe mutum da abin da zai sa shi ya karkace ya bar hanya to wannan shine ba a so amma idan mutum za a yabe shi kuma yabon ba zai sa shi ya bar abin da yake na ƙa'ida ba ta wane yabon babu komi misali cikin sabon manzon Allah akwai irin umar ɗan kaɗabi umar ɗan kaɗabi don ka yabe shi yabon da ka masa ka ziga shi ka yi masa komi wannan ko ba zai sa shi ya canja hukuncin da zai maka ba idan hukuncin ya biyo ta kanka ina ba ta fahimta daka wato ana gwada mana akwai wani nau'in yabo da ake wa mutane wadda ya halatta kuma babu matsala wajen yin haka shi na imam al-bukari ya kulla wannan babu don ya karantar da mu mu gane matsayin yabon mutane musamman wa'anda aka amintu da su cewa yabon ba zai lalata musu addini ko aikin da suka yi na alkhairi ba ce haddasana abdulaziz ibn abdullah qala haddasani abdulaziz ibn abi hazim an suhaili an abihi an abi hurairata أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نئم الرجل أبو بكر نئم الرجل عمر نئم الرجل أبو عباده نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس ابن شماسي نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجمح نعم الرجل معاذ بن جلين قال إذا الرجل فلان والرجل فلان حتى أدى سبع هذا الحديث أخرجه أحمد imam ahmad ibn hanbal ya fitar da wannan hadisi a cikin lafi shi hadisi mai lamba ta 9431 wa tirmizi haka abu isa tirmizi ya fitar ba ta dubu uku da ɗari bakwai da casa'in da biyar kuma hadisi ne wadda babban malamin hadisi a sheik muhammad nasir dini albani ya tabbatar da ingancinsa to babban darasi da wannan hadisi yake so ya karantar da mu shi ne abin da na faɗa mana a farko yabon mutum in har ka amintu da shi cewa yabon nan ba zai canja shi ba to ya halatta ka yabe shi da ba ta fahimta amma in ka san in ka yabi mutum yaba zai illata shi ta wajen raunata shi ta imaninsa ko raunata shi ta ayyukansa na alkhairi ko ya sa shi ya ɓata waɗansu ayyukansa ta irin waɗannan ba a musu wannan yabo ɗin da ba ta fahimta amma idan mutum za ka yabe shi kuma kana da aminci cewa babu komi to wannan babu komi to sai ya kawo mana wannan hadisi da aka jiyo daga abu huraira abu huraira ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi mai tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ni'ima rajulun ma dalla da wannan mutum wannan mutum ne ce abubakar waya abubakar shine abubakar ne siddiq me yasa manzon Allah ya yabe shi saboda ayyukansa na alkhairi saboda abubuwan da yayi wa addinin musulunci idan ana baka labarin abin da yayi a addinin musulunci to sai ka dinga al'ajabi kana mamakin yadda waɗannan al'amura suka kasance wata ran manzo Allah ya nemi sahabbai su kawo sadaka za a tada wata rindina ta yaƙi umar ya ce to yau za a bambance tsakaninsa da sannan abubakar da umar ɗan kaɗa bai je sai raba dukiyarsa gida biyu sai ya ɗebo rabi gaba ɗaya kawo manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ce ya manzon allah na raba dukiya ta gida biyu na kawo maka rabi da aka zo kan sayyidina abubakar aka ce kai ya ce ya ɗebo dukiyarsa gaba ɗaya ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kabar wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzansa wata ran sai wani abu na saɓani ya shiga tsakaninsa da umar da ya shiga tsakaninsa da umar na abubakar ya fahimci cewa shi ne ya yi ba daidai ba sai bai umar haƙuri umar sai ya fusata sai fita abin sai ya dami sai na abubakar sai na abubakar kawai sai tafi majalisa gun manzon Allah sai manzon Allah ya gan shi a fusace ya tambaye shi mai ya faru ya faɗa masa ana nan da ya koma umar sai ya koma gun sai bai samu sai na abubakar ba kawai ya sai yana zuwa sai manzon alfahari ya ce ba za ku taɓa mun abubakar ɗina ba ba za ku daina taba min abubakar ɗina ba ya dinga kawowa irin abin da sadina abubakar ya masa ya yi kaza ya yi kaza ya ce asali ma sadina abubakar shi kaɗai ne wanda na tallata masa musulunci bai tambaye ni mai dalilin kaza ba ya ce bai taɓa taɓa faɗa masa magana ya ce in kawo dalilin ba da ya zo ya ce masa ranar da zai tallata masa musulunci ya ce masa abbakar yau idan na ce maka allah ya zaɓai ne ya aiko ne da addinin musulunci za ka ce na imani baya bukata wani abai ce na imani eh sai na abbakar lokacin da allah ya umarci manzon allah ya ce ya hijira wajen idan ka karanta tarihi yadda aka yi hijira sai da aka yi tsare-tsare sun kai guda goma wai duddan a ba da security manzan Allah zai bar garin maka na farko aka tsara waye za a sa a ɗakin da annabi yake kwana aka ce a ji a sa sayid na ali ya dinga kwa ciki na biyu wace hanya za a bi ka ce hanya kaza za a bi ya ce to ai larabawa suna da basira in ga kafa ta sun ga kafar ka za su iya bambancewa ya za a yi ya ce za a ɗauko wane da wane tumaki ne da awaki suke da shi za a biya su kuɗi in mun bi hanyar su taka su wuce to in lamban za Allah ya wuce da sai na abubakar ya ɗauki hayar masu kiwon dabbobi suna bin kafa ana ta an tsara tun da tafiya ce ta kilomita 450 kar ku ɗauka tafiya ce mai sauƙi tafiya ce mai wahalan gaske abubakar sai da ya tsara masu ɗaukan abinci wadda su da ke bin su a kan hanya e an je gu kaza aka yi zango an tsara gun da za a yi zango masu ɗaukan abincin za su kawo abincin wajen haka aka dinga yi aka dinga yi sannan abubakar yana tafiya yana bi kuma a hakan bai tsaya ba sai manzan Allah ya gan shi sai ya zo ta gabansa sai ya zo ta bayansa sai ya zo ta gefensa sai ya dawo ta nan sai ce abubakar me ya faru haka ya ce ya manzan Allah ina jin tsoro ne kada makiya su harbo kibiya ta same ka in aka kashe ka al'umma ta mutu idan ni aka kashe abubakar kawai aka kashe ce don haka nake je gaba sai ina ba gabanka sai in tuno bayan baro sai in dawo ina ba sai tuno ina yi samu ko dama ya ce a karkara ya ce mutum biyu da na ukunsu shi ne Allah ce masa karkada ga hankalinka mutum biyu ne suke tafiya amma na ukunsu su ne shi ne Allah ta'ala kaga sai na abubakar da shi da manzon Allah suna tafiya Allah shi ne yake tafiyar da su to shi ne yake ba su kariya shi sa manzo Allah ya ce masa me ya tunaninka da mutum biyu wadda na ukunsu shi ne Allah ta'ala yana kula da su ya san halin da suke ciki kaga shi sa in ka tara wa'annan abubuwan shi sa sai ce ni'imar rajul abubakar ai yabo ne an yabe shi eh ya ce ma dalla da wannan mutum abubakar to haka duk sabansa waɗannan duk da ya lissafa su haka ne kowanne akwai abin da ya sa manzo Allah ya masa ko me yasa a ƙarshe bayan ma ya zama khalifa bari ku ji yadda za ku tabbatar da cewa lalle dole a ce wannan mutumin ma dalla da shi bayan manzon Allah ya yi wafati ya bar duniya an naɗa shi a matsayin khalifa ya yi shekara biyu da 'yan watanni yana khalifan manzon Allah ya yi abubuwa don ya koya wa mutane darasi abin farko da ya yi shi ne bayan an naɗa shi kalifa yau sai ya zo aka zauna da shi aka yi ne ana harkar mutane wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo kashe gari da garwaye sai ya ƙi fitowa mutane masu matsaloli sun taru yana so ya koya mutane wani abu da aka je kunsa sai ce to ai kun san ina da iyalai ina da bukatu ina da kaza ina da kaza na zo na aini a nan ban tanadi abin da zan biyo iyalai na ba ya za a yi sai suka ce to daga yau za a sa maka albashi za a sa maka albashi aka yi kiyasi nawa zai bukatunsa aka faɗa sai ake bashi wannan duwata ko kuma kullum aka tashi za a bashi wannan wadda zai ɗawainiyar gidansa daka to wannan abin da nake son fitar mana bayan ya zo ya bar mulki zai rasu sai tara duk kudin da aka bashi ya dawo da shi ya ce wancan don Allah ya yi ne don ya karantar da 'yan baya su gane yadda ya kamata a ɗauki ɗawainiyar mai hidima a mutane aga shi sa ka kira shi ni'imar rajul ma dalla da wannan mutum abubakar ne siddiq Allah ya kara mushi yadda su kuga wayannan mutane kuma lokacin da za a yi hijiran nan suna tafiya wani abin mamaki sai wani balaraban kauye tare su ya ce masa kai na san ka kai ne abubakar wannan fa sai ce wannan shine mai nuna min hanya ce wannan da kuke waye ce shi ne mai nuna mun hanya eh kinaya ce ko shi ne mai nuna masa wata hanya hanyar zuwa lahira manzon Allah ne ya san suna nemansa in ya subudda baka ya ce wannan shi ne muhammadu ai matsala ta faru sai ce wannan shi ne mai nuna mun hanya wannan kuma yake gwada mana duk shugaba ya kamata ya samu mutane nagartattu a kusa da shi wanda za su ba shi kariya za su ba shi dukkan abin da ya kamata na taimako don ya cimma burinsa da sai labakar ya yi wannan bayanin laraban kawai ya wuce ya wuce ya wuce to da yana cewa wannan shi ne annabi madu kaga sabon rikici ne zai faru domin an baza kuɗi an ce duk wanda ya zo da gawa manzon Allah ko da rai ko gawa za a ba shi kuɗi wa mutumin da takwabinsa da komi ya zo a gan shi to wayannan ayyuka na alkhairi malamai fadulillahi samad da ya zo ya ɗauki wannan hadisi zai sharhi sai ya ce dukkan wani mutum wadda aka san nagartacce ne kuma an amintu da shi idan an yi masa yabo yabon ba zai lalata shi ba ba zai kuma sa shi ya ji girman kai ko ya ji cewa ya kai wani mataki abin da yake na addini ba ya ce to ya kamata a yabe shi shi sa manzon Allah yake yaban waɗannan sahabbai ɗin ya ce ni'imar rajul abubakar ba da lada wannan mutum wannan mutum shi ne abubakar sai mutum na biyu ya ce ni'imar rajul umar ce ma da lada umar ɗan kattabi kun ga umar ma ai an faɗi in za mu faɗi tarihi da ayyukan da yawa addinin musulunci za ka yi mamaki kusan in ka cire shi na bakar bai ɗan lokaci kankane ba amma bari mai koma baya kaɗan amma shi ne wadda Allah ya ceci al'ummar nan da shi gaba ɗaya al'ummar ta ruɗe a ranar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi rayuwarsa kowa ma ruɗewa yi har umar ɗin babu wadda ya iya karɓan cewa annabi ya rasu duk zukatansu kasa karɓa suka yi suna ga in ka ce annabi ya rasu ka yi kuskure sai na umar cewa yi takwabi ya zare ce duk wanda ya ce annabi ya rasu zai kashe shi to kun ga idan an bar mutane a haka yan halaka ko to shi yasa manzo Allah ya ce ni'mar rajul abubakar sai abubakar sai na abubakar yana wata anguwa yayi mata ya je gidanta haka sai aka je aka ce masa to fa ga abin da yake faruwa al'umma fa ta shiga rudu ga fa halin da ake ciki sai ya hawo doki ya zo da ya zo ya ga mutane a ruɗe sai bai kula kuwa ba kuma ka yi kamata shugaba ya zama duk bai kula kuwa ba sai ya shiga ɗakin da manzon Allah yake da ya shiga ya buɗe shi a mayafi ya duba shi duba shi ce ce hakika mutuwar da ake cewa za ka yi lalle ka ɗanɗana ta Allah ce innaka mayyitun fa innahu mayyitun kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne masu mutuwa ne thumma innakum yawmal qiyamati mai tuba sannan gobe alkiyama duka za a tayar da ku za a mai da ku zuwa ga ubangiji za a kawo sai tabbatar da cewa manzon Allah ya rasu sai sumbaci manzon Allah sai ya ja mu ya fiye rufe shi to yanzu me abin da ya rage ya za a ceto al'umma ta gane cewa eh annabi zai iya rasuwa kuma su yadda cewa ya rasu to wannan ba wanda ya iya ba wanda zuciyarsa ta iya daukan wannan kaf sahabbai sai sayyidina abubakar haka sayyidina abubakar yana zuwa da ya zo bai ce wane ya shiru ko wane ya shiru ba ya san uslubi da yadda annabi yake jawo hankalin mutane saboda shi shugaba ne sai kama wannan uslubin me uslubin sai kama khutbatul haja innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات آمالنا من يهدي الله فلا م... يجمع ينايم wannan kowa sai hankalin sai dawo sai suka fuskance shi shugaba ya tafi ga wani shugaba ya bayyana duk kowa hankalin sai dawo kan sayyidina bakar yana fadan yana ganin cewa yanzu nutsuwa ta same su suna so su ji wani abu sai ce musulman kana ya abudullah fa inna Allah hayyul la yamut abin da ya fara gwada musu kenan yace kusa da duk wanda yake bautar Allah to Allah rayayye ne baya mutuwa wa man kana ya abudu muhammadin duk wanda ya zan annabi muhammadu yake bauta fa inna muhammad qad mata annabi muhammadu ya rasu ya rasu ku tabbatar da haka dan su yadda sai kawo aya cikin alkurani ce wa ma muhammadun illa rasulun min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala akbihi fala yadurru Allah shay'a wa sayajzillahu shakiri yana karanta wannan aya duk masallacin Madina a wannan lokacin ita ake karantawa duk garin Madina ita ake karantawa Allah ya kawo mai mai ceton al'umma shi sa aka kira shi ni'imar rajul yabo ba zai sa shi ya lalace ba yabo ba zai sa shi ya faɗa abin da ba haka ba yabo ba zai sa shi ya ɓata aikinsa ba kowa ba zai karɓi yabon ta yadda zai lalata abin da ɗinsu shi sa wata ran a gaban manzon Allah annabi ya ce duk tufafin ɗan adam da ya wuce idan sawo yana cikin wuta sai manza sai sai na bakar ya ce manzon Allah na kan ɗinka na har ya wuce idan sawo sai ya ce masa a kai ba za ka sa wando don maɗe ko don girman kai ba aga tun a lokacin za a gane yaya sai na abubakar yake shi sa manzo Allah ya ce masa ni'imar rajul ma dalla da wannan mutum to haka ya ce ni'ima umar ni'imar rajul umar ma dalla da wannan mutum umar umar idan kana jin ana faɗan abubuwansa mamaki ma za ka yi mamaki akwai wani littafi da wani mala ya rubuta sunansa akhbaru umar labaran umar in ka karanta sai ka kaman umar ba mutum bane wasu abubuwa bari ba mu labarin da yake kusa da mu wadda muna karantawa amma da yawa ba ma tsin kayo shi in ka ɗauki littafin arabiyatul jadida fi najeriya ina jin littafi na uku an kawo kissan gwamna da ya yi gwamna a ƙasar masar wani wanda ake ce masa amurbin al'as amurbin al'as ya yi gwamna a masar lokacin umar lokacin da aka kashi kasar masar yana gwamna sai ya samu mutanen misira da wata al'ada mai al'adar da suke yi kusan kogin nilu ambaliya yake yi du shekara idan ya yi ambaliya ya yi malalen ruwa to bayan ruwan ya janye wannan ruwan da shi mutane suke shuka su samu abincin da za su ci amma a bisa al'adarsu sun ce kogin baya ambaliya sai an nemo budurwa da ba ta taba saduwa da namiji ba an jefa ta cikin kogin al'adarsu ta da ta tsafi to sai ga gwamna musulmi an kawo sai aka ji a giya masa ga abin da ake sai ce kar a yi da bai yi ba kuma sai kogin ya ƙin ruwa sai mutanen gari suka taro suka zogunsa muna da al'ada ka hana mu yin al'ada ga shi kuma kogi ya ƙin ruwa ya ce ku dakata nima ina da shugaba sai ya ɗauki takarda sai ya rubutawa umar ɗan karɗabi ya ce ga halin da na samu kaina gashi gashi gashi gashi amma na hana su kuma kogin bai ambaliya ba ya ce a wani abu mai sauƙi ne sai umar ya ɗauko takarda sai ya rubuta ya ce min umar ibn al-khattab ila nil wasiƙar a kogin aka yi ya ce daga umar ɗan kaɗaɓe zuwa ga kogin nilu ya ce kai nilu idan da kan kake ambaliya karka ƙara yi in kuma kana ambaliya da ikon allah to kai ambaliya mutane su yi noma su yi shuka ce kuje kuje fa kogin wannan wasiƙa kai ya kake ganin waliyan allah eh umar ya caji a jefa kogin nilu wannan wasiƙa aka je aka jefa masa da jefa shi wasiƙar da ɗan lokaci ya kane koge dinga ambaliya ya yi malalai har yau bai daina malalan ba tun daga wannan wasiƙa kuma an soke wannan al'ada ta ƙarya so haka su umar suke umar a cikin wancan littafin akhbar umar sun karanta cewa masallacin kudus wadda zai zo ya karɓe shi zai zo ne da shi da yaransa za su shigo garin shi yake jan yaro a kan raƙumi kuma rigarsa akwai face goma sha bakwai kuma haka yi umar yanzu bayan an gama yaƙi an ci ƙasan falastin da yaƙi sai mai makulin masallacin ya hana makulin sai aka tura umar aka ce tofa an kasa shiga masallacin me ya faru ce an hana makuli an ce sai ka zo sai ce to kucin na zuwa umar ya ce bari a yi adalci ya ce idan muka haura kuma nan ni da kai to inda muka wuce za a ce kaga wasu mutane marasa tausayi su biyu sun haura kuma ya ce kuma kai idan na ɗora ka a kan raƙumin ni ina jan kara ce ji wani yaro mara tausayi ni ina hau kana jana za ce ji wani tsohon mara tausayi to ya za mu yi ya ce zan haura kumi zango ɗaya in sauka ka haura kumi zango ɗaya ka sauka mu jara kumi zango ɗaya ya huta shugaban adalci kenan haka suka dinga wannan tafiya ɗin a hau shi ya hau shi ya hau raƙumi ya huta shi ya hau shi ya hau raƙumi ya huta har suka zo lokacin da za su shiga ƙasan palestine israel a yanzu sai da mana yaron ne zai hau raƙumin ba mai gidan ba shugaban kasar duk duniya zai jawo yaransa a wancan lokaci da haka suka zo sai ya ce masa a'a ba ya ce ka yi zamanka adalci ne suna shiga kafin su karasa wajen ma mai makuli ya ji ya ɗauko makulin a guje ya kawo umar sai aka tambaye shi ya ka gane ya ce mun karanta a littafi wadda zai zo a wannan siffar zai zo kuma shi ne wannan kaga tarihinsa ya cika littafi tun kabanin yazo Umar bin al-Khattab kenan manzo Allah yana cewa in ya biyo layi in shedan ya shigo sai ga Umar zai canja layi shedan din canja layi yake to irin wayannan da an yabe su yabo baya canja su shi sa cikin irin labaransa aka ce ranan da ya zama khalifa yana da wata mace wanda irin tana jiwon nan hajiya ce hajiyar gaske sai kira ta ya ce wance na sake ki ta ce mene ya ce ba abin da kika ba abin da ne kuma ka sake ne ya ce an naɗa ni shugaba kuma saboda alaƙa ta da ƙauna da nake miki wani zai iya zuwa ta hannunki in ke nemi alfarma ba zan iya ɗagawa ba daga karki laifi shi sa na sauwaƙe miki kaga yana son ta iya so amma saboda kar ya saba wa Allah ya haƙura da ita to mu kuma yanzu kana son Allah kana son duniya akan duniya sai ka ƙi Allah a gamuna ta koyi na rata ta ko yawa akan duniya sai mutum ya ƙi Allah to su umar haka suke shi yasa manzon Allah yake musu wannan yabo din haka yace ni'imar rajulu abu ubada uba ubadan nan yana cikin manyan-manyan sahabbai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yabo mai yawa a kansu irinsu sannan yace ni'imar rajulu usaidu bin hudayr shi ma wannan babban mutum ne wa ni'imar rajulu thabit bin qais ibn shammasi duka wayannan bayan Allah ne wanda manzon Allah ya faɗi magana ko maganganu a kansu zaka yace ni'imar rajulu mu'adhu bin amru bin jumah wanda shi ma babban sahabi ne e kuna so ku ga irin gudunmawa da abubuwan da suka yi wa'annan ku ɗauki asuwar min hayatus sahaba ku karanta rayuwar wa'annan bayan Allah za ku ga irin gudunmawar da suka bayar na ilimi na dukiya na jininsu na lokacinsu na ilimin da suke da shi duk abin da suka tanada na addinin Allah ne ba sa wasa a kai da haka irin wa'annan kuma yaban da za ka zo kai musu ba zai rushe musu aiki ba ba zai rushe musu aiki ba da haka manzo Allah ya yabe su sannan wa mu'az bin jabal mu'az dan jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son sa a hadisi yace masa ya mu'az inni la uhibbuka fillah yace masa ya kai mu'az ne ina son ka don Allah ina son ka manzon Allah ya bude baki ya ce ni ina son ka ai ba karama abu bane to manzon Allah ya ga mu'azu ya ce ina son ka ya ce kuma cikin al'umman nan babu wanda ya kai shi sanin halal ko haram duk abin da za a ce wannan abin halal ne ma'azu bin jabal ya san shi abin da za a ce wannan abin haramun ne ma'azu bin jabal ya san shi kuma manzo Allah ya ce ma'azu dan jabal shine shugaba na malamai in alkiyama ta tsaya duk wanda yake jin shi malami ne ma'azu dan jabal shine shugabansa gobe alkiyama manzo Allah ya ce za a zo in an tayar da mutane a filin alkiyama to yana gaban kowanne malami bi ratwatin menene ratuwa suka ta ba da fassarar kalmar ratuwa amma ƙarshe sai suka ce maddul basar iya ganin idanunka tsakaninsu da sauran malaman duniya tun daga malaman farko har na ƙarshe yana gabansu kuma manzo Allah ya kira shi ya ce masa ina son ka ka je gu kaza ka koma ba za ka dawo madina ba lokacin da za ka dawo ba dare ba ka je ka nemo kuɗi zai maka amfani zo ya tara kuɗi mai yawan gaske ya dawo garin madina ya dawo lokacin umar ɗan kaɗari umar ya ce masa kasan wani abu ya ce a ya ce duk kuɗin nan naka ka sadakar da shi ya ce to duk ya sadakar da su a ina ruwansu sa ka ce neman rajin yana da tsanani fa mutum abubuwan da kuke ji hana faɗa a waɗansu littattafai yawanci irin maganganun mu'azu bin jabalin ne shi saboda takatsantsan matansa biyu ko uku ne aka ce amma idan yana ɗakin wannan ko kallon ɗakin can baya yi wa ba hadisi ba ne kawai fahimtarsa ce haka ballantana har ka je ka ce ban ɗan shiga nan na zuwa shi ɗakin ma ba zai gani saboda takatsantsan zamanin umar an yi wata yunwa da bala'i sai ya tuno cewa mu'az dan jabal ai baya da kuɗi sai ya ɗebi zinare dubu ko dirhami dubu ya sa a jaka ya tura wani yaro ya ce ka kai wa mu'az dan jabal mu'az dan jabal aka ce ga sako daga umar sai ya fashe da kuka ya ce a yanzu umar ya san halin da mutane suke ciki ya yi komin da wannan kuɗi sai ya ce to ya kira yaran gidansa zowa ne an ce wance mijinta ya rasu ko dauki kaza kai mata an ce wane baya da kaza dauki kaza kai masa an ce wane baya da kaza ya dinga raba kudaden ya dinga raba sai wani je ya samu mata sai ce kina nan gidanku babu abinci kana Umar ya kawo kudi a mijinki wata matarsa mai fara Umar ya kawo kudi a mijinki amma ya du zai rabar da shi ta fito ta ce yanzu ka san halin da muke ciki ce ga jakan nan da ta bude daga dirhami biyu ne du ya rabar da kudi ina ruwansa to shi za ka ji manzan Allah ya kira su ya yabe su saboda halayensu na kwarai ne kuma yaban da za a musu ba zai canja su ba ta wata fahimta ba zai canja su ba suna da bibiya suna da riko da addini da haka ashe yaban mutumin da ya abin kirki ba laifi ba ne musamman in ana tabbacin cewa idan an yabe shi yaban ba zai zama masa illa ba amma in ka gane in ka yabe shi zai zama illa sai ka masa addu'a ko da bayan idanunsa ne ce Allah ya taimaki wani Allah ya wa ne kaza Allah ya wa ne kaza amma in ka gane kokari yake tsira ka yabe shi ma ba komai babu laifi ka bai ko a gabansa ka faɗa ce ai wani yayi kokari wallahi ko wani mai kokari ne yana da kaza yana da kaza Allah ta'ala ya karba masa babu laifi wannan da haka wakala ta ce ko kuma abu hurairai ce sai ko manzan Allah ya ce bi isa rajulun fulani tir da wane wane sai ce bi isa rajulun tir da wancan mutumin fulanin wane to anan sai ba ambaci suna ba don mai sa ɗaya da ai musulunci yana kare mutunci da darajar ɗan adam amma dai idan mutum mai mummunan hali ne suka ce ya halatta a yi masa mai a faɗi munin halinsa saboda fasikancinsa ɗaka shi sa ayyara ce tir da wani tir da wani ya ambato wasu mutane ya ce bisa fulani bisa rajin fulani tir da wancan mutumin wane tir da shi saboda mai saboda bai da hali bai ɗabi'a bai da alheri daga ‘yan uwa wallahi kar mu siffantu da ɗabi'u marasa kyau shi addinin musulunci yana daga cikin abin da ke taimakon ɗan adam ya tsira gobe alkiyama kyawawan halayensa wallahi kyawawan halaye suna daga cikin ababen da suke sa ɗan adam ya kubuta gobe alkiyama kuma a rayuwa abin da za ka auna shi ne ka fara tunanin ya za a yi ka kubuta duye da za ka yi ka fara tunanin shin a yanayin da ake ciki a halin da ake ciki in mun tsaya gaba ga ubangiji zan iya tsira in ba za ka yi tsira ba to sai ka sake ka canja tako ka sake salo ka sake yadda za ka rayu domin wannan duniya guri ne da aka baka chance ka gyara in kai kokari ka bata ya ɓaci to ya ɓaci har abada don ba a gyarawa a can in kuma ka ɓata sai Allah baka dama ka gyara kuma ka gyara ya gyaru to ka yi nasara su da ka karka yadda ka bar yabo mummuna me yake sa ɗan adam ya bar yabo mummuna akwai rowa akwai rashin alheri akwai miyagun ayyuka da ɗan adam yake yi suna haifar maka da mummunan tarihi a baya mummunan yabo su da haka mutum ya nesanta kansa da irin wa'annan abu huraira ya ce hatta adda saba'atin har sai da ya kirga mutane guda bakwai yana cewa tir da wane tir da wane tir da wane tir da wane wani ana gwada maka halaccin mutumin da bai da hali don ka faɗi mummunan halinsa ka ce allah wadaransa ba ka yabe shi ba ba ka yi laifi ba amma ana yabon mutanen kirki duk wanda ya abin alheri a yabe shi wani in an yabe shi ya ji yabon yabon zai taimake shi ya ƙara alheri kuma ya tare ayyukansa ba zai lalata su ba daga babu laifi mu yabi mutane ta fuskar da shari'a ta ce a yabe su amma yaban da in kasancewa in ka masa ba zai zama masa illar da zai gurgunta masa ayyukansa ba ko ya bata masa ayyukansa ba saboda kamar yadda muka faɗa wancan satin yana daga cikin babban abin da ake so ɗan adam ya samu ya samu ikhlasi ya samu tsarkaka na kyakkyawar niyya a duk abin da yake yi sai hadisi na gaba na 338 zai ce haddasa ibrahim ƙala haddasa muhammad bin fulaihin ƙala haddasa na abi عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن ابي هريره عن ابي موسى كي عن ابي يونس مولى عائشه ان عائشه قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله بئس ابن الاشير فلما دكل حش له وانبسط إليه فلما خرج الرجل استأذن الآخر قال نئم ابن الأشير فلما دكل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى آخر ولم يحش إليه كما حش للآخر فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم حششت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أراك صنعت مثله قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفوشه هذا الحديث أخرجه بأحمد كو وضعف الباني في ضعيف آداب المفرد hadisi ne mai rauni sai dai malamai suka ce lafuzansa da abubuwa yake dauke da shi yana da waɗansu kuma hadisai da suka zo suka ƙarfafa shi to ajiyo wani hadisi daga aisha allah ƙara mata yadda ta ce lallai ista a zana rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya nemi izini ya shiga wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam kun sa inda mutum ya zama shugaba to akan tsare ba kowa zai je gunda yake ba musamman ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wani mutum wannan mutumin suna kiransa uyaina ibn hasnu alfazari wannan mutumin sunansa kenan an ce mutum ne mahaukaci amma wanda ake masa biyayya haka fadlullahi samar ya faɗa ya ce cikin mutane akwai wasu mutane da allah ya yi su za a gansu wawaye ne amma in suka yi ihu sai a bi su kuma ka rasa bai dalilin da ya sa ake musu biyayya to ya ce wannan mutumin yana daga cikin irin wa'annan mutanen akwai mutanen da yanzu ha kawai ya zo duk inda ya je in ya wuce sai a bi shi ana ta masa da'a inda zai ce ai kaza mutane za su yi to shi wannan uyaina yana cikin irin wa'annan mutane kuma shi ne ya nemi izini zai shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka zo aka ce masa wane ne zai shigo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce tir da wannan dan uwa ya ce tir da wannan dan uwa bisa me ibn al-ashir tir da wannan dan uwa ya ce tir da shi falamma da kala yayin da mutum ya shiga wajensa hasha lahu ma'ana hasha fariha sai annabi ya farin ciki wan basata ya shimfida masa fuska kaga ya shigo kafin ya shigo ga abin da ya faɗa ce tir da wannan mutum wannan dan uwa tir da shi amma da ya shigo sai annabi ya saki fuskarsa ya farin ciki a marhaban lalai lalai ya shigo da shi ya masa farin ciki shine hashalahu wan basada ilaihi ya shimfida masa abin shimfidi ya shimfida masa fuska falamma karajar rajul yayin da wannan ibn uwayna din ya fita ista'adana rajulun akhar sai wani mutum kuma ya sake neman izini akan yana so manzon Allah ya bashi dama ya shigo shi ma sai ya bashi izini ya shiga to lokacin da ya shiga sai ya ce ni'ima ibn al-ashir ko ce ma dalla da wannan dan uwa ma dalla da wannan dan dan uwa na balamma da kala yayin da ya shiga wajensa lam yanbasit ilai annabi bai masa shimfidin da ya wancin ba ku gane darasi zamu fitar annabi bai shimfida masa kamar yadda shimfidawa mutumin farko ba kama ba kaman basada ila akhir kamar yadda ya yi shimfiɗin fuska a mutumin nan na farko wale mai hasha ilahi kuma bai farin ciki da zuwa zama bai buɗe masa ya yi ta masu dariya kama hasha lil'akar kamar yadda ya wancan mutumin na farko walen ma karaja yayin da ya fita ultu sai aisha ta ce ya rasulallah ta ce ya mangan allah ulta li fulanin ma ulta ka ce wa ne abin da ka ce masa mana ta faɗi irin abin da yau mutumin farko ɗin nan sun ma bayan nan ta ce hashashta ilai kuma kayi farin ciki ka nuna kayi farin ciki da zuwansa wa kultuli planning wa kultuli planning amma ka cewa ne ma kulta irin abin da ka faɗa masa walam araka sana'ata mislau ban ga ka aikata irin abin da ka aikata a farko ba wannan mutum na biyu da ya shigo wajenka ba ka yi masa irin abin da kai wa mutumin nan na farko ba don me yasa sai aisha take mamaki kala ce ya aisha sai manzo Allah ya ce mata ya ke aisha inna min sharrin nasi ita yana daga cikin mafi sharrin mutane shi sa ne masa wancan shimfiɗin fuska ɗin eh me yasa ya masa yawarar shimfiri ya ce yana daga cikin mafi sharrin mutane ya ce kuma mafi sharrin mutane manutukiyar lifushihi shi ne wadda ake kiyaye shi saboda fasikancinsa saboda alfashinsa sai a kiyaye shi yanzu idan tun da an ce me ahmakun mutsa wawa ne wadda ake masa biyayya idan annabi bai masa irin wannan mu'amalar ba in ya fita in yi wani kururuwa ya jawo hargitsi ba ina wata fahimta so wannan yana gwada maka ka karanta psychology na 'yan adam ka dinga mu'amalantar mutane yadda kake ganin su idan ka ga mutum ka gane cewa wannan mutumin ba za a samu zaman lafiya da shi ba to sai ka shafe shi na mai yadda za a zauna lafiya da shi a wuce wajen ba shi kenan ba mu'amala ce damu addinin musulunci sa ya karfafa mu'amala sa hadisin abu huraira aka ce an zo an tambayi manzon Allah wanne abu ne yake yawan sa mutane a gidan aljanna sai manzon Allah ya ce taqawalla wa khuluqul hasan tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u babu abin da ya kai su sa ɗan adam a gidan aljanna inda mutum zai kiyaye dokokin Allah zai kuma zama mai kyawawan hali to wayannan abubuwa guda biyu za su zama dalilin shigarsa gidan aljanna kuga shi ya kamata mu dinga siffantuwa da irin wayannan sifofi ba dan komai ba don mu samu tsira in alkiyama ta tsaya don mu samu kubuta kuga sai ta gaya masa kawai sai manzo Allah ya gaya mata ya ce daga cikin abin da ake so mutum ya kiyaye in ka gane mutum mai shari ne to sai ke masa yadda za ka kiyaye shi ya ce du mai shari ana kiyaye shi ne wadda bai da shari ai alheri ne da shi da haka mutum mai alheri kuma baya fatan shari a wani dan uwansa da haka duk mutum mai shari kiyaye shi ake yi shi sa addini yake koya mana irin waɗannan mu'amala ɗin da irin waɗannan ɗabi'u don mu san yadda za mu mu'amalanci mutane a rayuwarmu ta yau da gobe a ƙarƙashin nan sai fadlullahi samad sai ya ce wannan yake gwada mana halaccin cin naman mutum fasiki don me yasa ya ce saboda ai lokacin da wancan mutumin banza zai shiga wajen annabi sai annabi ya ce bisa ibn al-ashir kaga da ɗayan zai shiga ya ce ni'ima ibn al-ashir sai fallahi sama da ya ce to wanda yake gwada maka idan mutum fasikin mutum ne ana kiyaye shi don sharinsa don kayi magana akan aikin da aka san shi da shi ce baka ci namansu ba ina fata mun fahimta sai dai kawai karka zurfafa kawai a bayan ka zo kalma ɗaya biyu ka faɗa a kansa wannan ba yi laifi ba kunga shi sa wani yana gwada mana halaccin yabon mutum da halaccin mai faɗan aibin mutum don wancan ta ce ya ce mata na'ima ibn al-ashir madalla da ɗan ɗan uwa wannan abokin zama madalla da shi wajen kuma ya ce ni'ima a bisa ibril ashir tir da wannan abokin zama ɗin kaga wadda aka ce tir da shi ana gwada maka halayyarsa ba su da kyau daga si wannan abin da ya yi sai ya biyo aisha mamaki daga su kuma sahabbai mazansu da matansu daga cikin irin abin da za mu koya a rayuwarsu shine duk abin da ya shiga musu duhu a addini to ba sa shiru tambaya suke yi shi sa addini ɗayan da ya kara so ka yi shi mai kyau to an gina shi akan tambaya ne an gina shi akan tambaya duk wanda zai yi addini ba zai iya tantancewa ya yi tambaya ya san menene hakikanin abu ba to zai yi addini na jabu musamman ma a wannan ƙarshen duniyar tamu wadda masu son zuciya suka yawa a ciki eh rubai abubuwan da mutane suke yi a yau da sunan addini eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mukhalada tsakanin maza da mata ku duba wani bidiyo da aka sa harala ta bayyana ko ka duba abin da ake a cikin wannan kuma tsabar son zuciya mutum ya ce maka wai addini yake mace ta zo tsirara daga ta zai dogon riga tana rawa tana karkada girjinta da duwawunta wai addini ne ina aka koyar da wannan ina annabi ya koyar da mutane irin wannan abu mutum kawai don son zuciya da haka addini ana gina shi akan tambaya duk abin da ga an yi ka ji bai maka daidai ba to in kana so ka gano tambaya ake shi sa aisha a nan da ta ga abin da aka ce ga abin da annabi ya yi a gabanta wani ya shigo ya faɗi kaza wani ya shigo ya faɗi kaza sai ta ce ah ya manzan Allah wancan da ya shigo fa ga abin da ka faɗa ga abin da ka faɗa ka ce bai sa ibn al-ashir amma kuma da ya zo ka masa shimfiɗin fuska ka masa shimfiɗi kun yi mu'amala mai kyau wannan kuma ka ce madalla da wannan mutumin amma da ya fi shigo cikin gun da kake ba kai masa irin yadda kai wancan mutumin ba yaya abun sannan bai gaya mata ya ce duk mutum mai shari kiyaye shi ake yi wannan ɗin masharancin mutum ne wannan abin da ne masa na kiyaye shi ne da aka mu koyi rayuwa ko daga irin wannan ake tsinkayo darasi ya gaya mata ya ce mutum mai shari kiyaye shi ake yi su da aka ki kiyaye za ki mu'amalanci mutane ‘yan ka san mutum mai shari ne to ka kiyaye shi ba a mu'amalantarsa in kuma za ka mu'amalance shi to ka mu'amalance shi yadda za ka toshe ƙofar sharrinsa sharrinsa ba zai maka tasiri ba haka ake so amma shi mutumin ƙwarai kullum alheri yake nema wa mutane ba a neman sharri barantana ma ka ji tsoronsa ba zai maka sharri ba haka shi kullum alheri yake nema to Allah ya datar da mu ba da lokaci wanda ke kace sura minti biyar to shi kenan sai mu tsaya akan wannan abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa bisa kuskure kuma Allah ya gafarta mini Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da ƴan uwanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah muna tawassuli da wannan haɗuwa muna roƙonka halin da muke ciki a wannan ƙasa Allah ka kawo mana sassauci halin da al'umma suke ciki na kuncin rayuwa da tsadarta Allah ka kama na ɗauki Allah ka kama na ɗauki Allah ka kama na sauƙin wa'annan al'amura shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka Allah ka sa wadata cikin zukatansu ka sa musu tausayin al'umma ka ba su iko su kyautata abin da yake ake bukatan kyautata shi Allah ka nesanta mu da dukkan mummunan abu Allah wannan ƙasa ta mai albarka Allah ka ƙara mata albarka Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka mana ni'ima ya Allah ka mana ni'ima cikin ƙasar mu Allah ka kyautata ƴaƴan da muka haifa Allah ka sa su zo mutanen ƙwarai Allah ka kare su daga sharrin abin da muke ji muke gani a wannan ƙarshen duniya Allah ka kyautata ƙarshen mu baki ɗaya wayanda suke fama da jinya suna gidaje ko asibitoci muna masu addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya ya ba mu ikon sarrafa lafiyar mu waje yi masa biyayya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh